أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda yake gudana karatu da muke gabatarwa a ranar lahadi bayan maghrib wal isha annan madasjid sabil huda ga wanka tare na littafi al-adab al-mufrad na imam abi abdullah muhammad bin isma'il bukhari wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 yanzu rabon shi da duniya kenan shekara nawa 256 ya rasu buhari in ka auna kenan sai ka yi dai san san kan sai su muhammad katsan ne zuno ne rabon shi da duniya ba shekara nawa ya mutu hijira ta da 256 yanzu ko muna 444 kenan ko dai salula ta fata rabon shi da duniya ko salula ta fata eh a da hausa mil sa mil wis a a mil san sanka sanka sel kenan yanzu rabon kenan yanzu rabon mu da imam buhari da rasuwar shi dubu da dari da hamsin da bakwai rabon mu da imam buhari a yau dubu haba kun kasa 256 ya rasu to 256 ya rasu yanzu kana milkatan karatuwa ko to ne kwato na gudun salula ta kwata da calculatrice ya wudo salula ya da kaudo salula ko ka wudo da a calculatrice ka buga buga kenan dubu da 187 shi ne 1,187 rabamu da wa imam buhari to imam buhari wanda littafi ne kadai gare wani littafi shi ne shahara jami'ul jami'ul jami'ul sahi jami'ul sahi kenan a sakul kutub ba da ƙura'an kenan shi ya yi shahara ko to abinda zaka ɗauki darasi a rayuwarsu wannan malama kaga yanzu su dune shekara wajen dubu da wani abuwa amma da littawar su duk dune musulmi ana karanta musamman buhari littattafan shi ne sai buhari ba ɗariƙa wane ba ƙungiya wane ba wane kowa karanta shi ke dubu da musulmi eh kenan wannan shi ne ake cewa ma kana lillahi bakin duk abin da aka yi shi dan Allah jima'i irin su ma malikin nan eh yayin sai kai ka sha wahala kai eh irin su imamun nawawi imamun nawawi mai wani littafi kenan mai riya da salihin da kuma al'unan nawawiya to duk irin wannan dai kadan kadan ya ci mana ka littafin su wanda littafi na sha'adabul mufrad yana ɗaya daga cikin littattafai waɗanda suka yi karatu da karantarwa akan tabi'u na kwarai yana karanta ma ne tabi'u wanda ya kamata kai a matsayinka na musulmi ka tsoka da wani sa littafi na shi ma al'adabul mufrad tabi'u na kai ni ita shi mu duka mu koya wancan satin muna mun kare babun al'abawu wa safawu anin nas mun yi ruwaya ta hadisi 200 na 245 dai san karan san inda yake cewa allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza gadiba ahadukum falyaskutu inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa allimu ku koyarwa mutane karatu wa yassuru ku yi sauki wa la tu'assiru kakku tsanantawa mutane wa idza gadiba ahadukum idan ɗayan ku ya hushi fal yaskutu sai mi ya shiru domin ba a san mutum ya yi yawan hushi duk abin da ake ma musulmi su ake kare kare kana hadewa ai can ayar qur'an ce ta tace sari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaugawa zuwa samun gafara daga gurin ubangijinku wa jannatin da samun wata aljanna wadda fadinta ta kai sammai da kasai ya ce uidat lilwa an yi tanadinta don saboda masu tsoron Allah su wane ne sai ya ce allazina yunfiquna fi sarra'i wad-darra'i wal kazimin al-gaizi wal afina wallahu yuhibbul ke ce a cikin dai ashahid masu hade kushi kazimin al-gaiza masu hade kushi shine ci ko masu rangwame akan mutane da wani ce ma wa iza ga diba ahadukum idan ɗayan ku wushi bal yaskutu ya shiru kenan ya hade kushin wancan satin nan muka tsaya zan mu tashi yau babun inbisatu ila nas inbisat ila mamanar inbisat ka yi cewa shimfiɗal fuska ko kuma saukin saukin kai shimfiɗal fuska saukin kai ko komi sakar fuska da hausa da mai ɗaukar shi dai a shimfiɗai fuska ko kuma saukin kai inbisat shimfidar huska ko kuma saukin kai kenan shine ce malam baban na 124 sai ce babun inbisat ilan nas saukin kai zuwa ga mutane kenan su ake mutu a same shi mai saukin kai ne ga mutane ko ko mutu a same shi mai shimfidar fuska ne da mutane yanzu al'adan wani in zaka je gurin wani ko kana so zaka yi mu'amala da wani ai jama'a zaka yi sun ce kai wani ai saukin kai gare da kaji zai mi zai tarbe ka zai amshe ka zai ga shi daga ka gamu da shi zai nuna ma kamar kun saba shekara da mi da shekaru kenan sa ce wani yana da imbisan saukin kai ko kuma shimfiɗai fuska kenan mi zai gaina ba sau mutum musulmi ka cika ka batse ka kumbure kana cika kana batsewa kana kumburi kana kaza kana kaza ba su fa wannan mutane wannan kenan abin da ake so mutum ya saukin kai da mutane kuma ya saki huska shine babun al-inbisat shimfida huska ga mutane ko kuma saukin kai ga mutane sai ce hadisi na 246 ruwaya ta 246 sai ce
قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليه بن سليمان قال حدثنا حلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك الموكل, موكل ليس بلفظ
سميتك متوكلا سميتك متوكلا ليس بفظ ولا غليظ ليس بفظ ولا غليظ فز كسرات ترى قصة الشدة ليس بفز ولا غليظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة سيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به به الملة العوجاء وإن يقول لا إله بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتهوا بها أعينا عميا وآذان وآذانا صما وقلوبا غلفا yawa jazakallahu khair kenan kullum yana idan yana karanta mu rika bin gurin kowa ya rika bin gurin kuma kamar yadda ake haka da karamin kalamar sas ana jan layi wajen ma'ane mufridat tunda duk shi kalmomin hadisai duk su ne suke duk kalmomin su ne dai suke juya suna koma kenan zaga wata kalmar in ka san mufridat ɗinta sai ta sake koma kenan can ba da man ka san ta yace hadasana muhammad bin sinan kala hadasana فليه بن سليمان قال حدثنا هلال عن علي عن عطاء بن يسار عطاء بن يسار yana ɗaya daga cikin tabi'ai ya yi zaman rike alkalin musulun wannan madinatul munawwara ɗaya daga cikin tabi'ai ne manyan tabi'ai a ɗaya bin yasa kala ya ce shi wani adabi ne ya sa shi ya ce laƙetu abdullahi bin amur bin asi na gamu da laƙiya asalin filin laƙiya gamuwa kamar zaka zo gurin karatu ka ce na gamu da wani sai ka ce laƙitu ma'a kamar ka gamu da wani a gari ko a hanya ko a wata hiya shi kenan sai ilin laƙiya ya gamu kenan sai ce laƙitu abdullahi bin amur bin asi na gamu da abdullahi dan amru dan asi abdullahi bin amru dan asi sahabi ne dan sahabi abdullahi sahabi ne amru bin asi ma sahabi ne kenan na kenan sahabi ne dan sahabi amru bin asi ai tarihin shi mun shayi nan ya ɗaya daga cikin sahabai wanda zamanin umawiya ma na tare da mu'awiyah bin abi sufyan ko amru bin asi to shi dan nashi abdullahi a ɗai bin yasar ya ce ya gamu da abdullahi dan amurbi na asifa ƙultu sai na ce mai ƙultu na ta'ud ilaman wa ya cewa wani a ɗai bin yasar ya cewa ya cewa abdullahi bin yawa a habirni ka ba ni labari in ji a ɗai bin yasar ya cewa abdullahi dan amurbi na asi ka ba ni labari da bi zai ba shi labari ya ce an siffatin lahi an sifatin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi taurati to shi abdullahi bin amr bin asi ya kasance daga cikin sahabbai ɗaya ne daga cikin wanda suka san at-taura sosai ai da kai kutubu samawiya da kai at-taura da kai injila da sauransu to shi abdullahi dan amr bin asi yana ɗaya daga cikin wanda sun haddace sun san at-taura sosai kuma ya kasance ɗaya daga cikin sahabbai waɗanda sun rubuta hadisan manzon Allah sosai abdullahi bin amur tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama duk hadisan da annabi yake wadi yana rubutawa malaman hadisi suna cewa shi abdullahi bin amur bin asi ya fi ma aba huraira rubuta hadisan manzan allah ba haddacewa ba aba huraira shi mafi yawa haddacewa ne amma dai a rubuta ne abdullahi bin amur bin asi ya fi ma aba huraira abin da yasa zaka ga kamar abdullahi bin amur bin asi babu hadisan shi sosai a cikin aba huraira yin shi hadisai sai ibn umar suke yin shi hadisai saboda shi hadisan shi da ya rubuta sai almajiran shi wanda suka ɗauko da baya na gurin shi sai suka yi cakula da attaura kamar sai suka cakula hadisin da ya rubuta da gurin manzan Allah kuma da abin da ya gaya masa na attaura da ya haddace domin a ɗaya daga cikin sabbin muka ce wanda ya yi sanin attaura kenan yawan cakula wannan da suke almajiran suke yi gusu babban mace tsakanin abin da ya wadi na hadisin manzan Allah da abin da ya wadi kuma ya ɗauko a ina a taura shi yasa zaga muhaddisin ba su rawaito ba hadisai na shi di yawa yadda aka rawaito an abi huraira an abi huraira an abi huraira da sauransu ya ce ya ba shi labari akan mi sifatin rasul sallallahu alaihi wasallam fi taurati wadda ta zo kama a cikin at-taura faqala sai abdullahi bin amr bin asi ya ce ajal ma mana ajal na'am tabbas kenan eh ajal bil arabiyya an ta zo kamar na'am ce ajal in zaka ba mutum ya ma ce ma ina kana shin kana kaza ka ce ajal eh ina ganewa kenan kalmata ajal wa kalmata na'am kulluha sawa inda al-arabiya sai dai ajal suka ce tafi karfi sai ce na'am wallahi innahu la mawsufun fi tawrat wannan magana shi abdullahi bin amr bin asid ya ce wallahi siffofin manzon Allah an siffanta su ku sosai a cikin at-taura bi ba'd sifati fil qur'an da shashin siffofin da wanda qur'ani ma ya hudi hallu at-taura ta zo ta hudi kenan abinda alkur'ani ma ya faɗi a tauran ma shi ne nake ni wallahi innahu da mausufun wallahi shi annabi sallallahu alaihi wasallam an siffanta shi a taura a cikin at-taura bi ba'd sifatihi da wa'ansu shashin siffofin shi waɗanda dama a cikin alkur'ani da kai su sai ka wannan ayi sai ci ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi inna arsalnaka inna usulul azaba ubangiji ce mu mun aiko ka shahidan mai shaida wan bashira ko mai bada albishir wa nazira mai galgadi to sai ce wannan ayi a taura ta zo haka amma dai bata tsaya haka bai da cigaba shi ne ce ma wa hirzan li ummiyina anta abdi wa rasuli samaituka al mutawakkilu laysa bi fazzin wala galizin wala sahabu fil aswaqi wala yadfa'u bi sayyi'ati sayyi'a walakin ya'fu wa yaghfir ولن يقبله الله تعالى حتى يقيم به ملة الأوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتحوا بها أعينا أميا وآذانا سما وقلوبا غلفا kenan sai ce a taura ita ayan nan da ta zo ya aihon nabiyu ya kai wannan annabin inna arsalnaka mu mun aiko ka shahidan mai shaida wa mubashiran mai bada albishir wa nazira mai galgadi sai ta ci gaba ta ce wa hirzar mama na hirz tsaro da mai tsarewa ne lil ummiyina ga ummiyin laraba kenan waɗanda su al'ummi shine wanda ba su iya karatu da rubutu ba kenan wa hirzan mai tsaro ne ga ummiyin kenan mai tsaro ne da larabawa kenan kuma kaga wannan abin zai ga ai shi addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ya dagawa laraba suke da kima a duniya da wannan cewa wa hirzan li ummiyina mai tsaro ne ga laraba anta abdi kai ne bawana ci gaban aikina ce a taura anta abdi kai ne kai ne bawana wa rasuli kuma jakada na manzona sammai tukal mutawakkilu na sanya maka suna mai dogaro a ta taura sammai tuka na sanya ma suna ne al mutawakkilu mai dogaro laisa bi fazil kenan wannan karanta ma ne yake siffofin annabi inda suka zo a cikin ai da mantaccen a injila da a taura ta an ba da labari a injila ce wa bashiran bi rasuliyya tilin ba da ismu ahmadu kuma ai da suka zo ahlul kitab su abdullah bin abdullah bin salam da abukai ne ai suna cewa sun san annabi kamar yadda suka san ƴaƴansu kenan domin sun karanta a taura da me da injila kenan shine ai ce samaituka na san ubangiji ce na sanya maka suna almutawakkil mai mi mai dogaro laysa bi fazin wala galis alfazi mai kausan magana yana na sallallahu alaihi wasallama laysa bi fazzi ba ne kausassal magana ne ba alfazzi ta magana kenan magana shi ba kausassa ce ba duk magana da zai tana zawa mai taushi layyinan ce magana ce mai taushi kenan laysa bi fahashan wala laqanan wala wala wala duka ainihin wannan kenan ba mai yawan annabi magana take fitowa da bakin shi ba ba ya tsine ne ba ya faɗi magana ya zaga duk baya wannan kenan laisa yawa kenan wannan kaga ayar alqur'ani ma ta zo ko wace aya ce a farko aya farko aya fa bima rahamatin min allahi niltanahum walau kunta fazzan galizal qalbi lam fadu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal inna Allah yuhibbul kaga wa nisab almutawakkil kenan kenan yace fa bi rahmatin min Allah kenan a cikin alqur'ani ne ai Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da sababin rahama ce daga gurin ubangiji ka samu wannan al'umma duka suke bayan ka walau kun tafazzan da ka kasance mai kaushin magana ne galizal kalbi mai kaushin zuciya faz na magana nan kuma na zuciya kenan mai yawan zuciya lamfadu min haulika ai duk jama'an da sun watsa daga ni daga gehenka sai yace dan haka ka riga musu rangwami fa fa ka riga musu rangwami kuma ha wastaghfir ka nema musu gafara ka yi shawara da su in kai ne wani abu ka yi tawakkali da Allah kenan kaga wanda da yace ma ba falzin ne ba ayar alqur'ani da ko ta fasa samu kenan annabi sallallahu alaihi wasallama siffar shi laysa bi falzin ba mai kausassan magana ne ba ba so mutum a same shi yana da kausassan magana bai gayin magana bakan magana yawan zagi yawan albasha ba son halshen mutum ya rika wannan in kana wannan baka dauko ba siffai annabi wala galizin wala kuma galiz kasil kalbi mai taurin zuciya mai saukin hushi kamar hadisin mu na sama eh mai yawan hushi mai yawan batare kenan galiz wala sahabin fil aswa sahab mai kururuwa a kasuwa mai kururuwa a kasuwa kamar da kasuwa zuwa malamarin kamar daga cikin kasuwa tsin kayuka ismail idan za ka daga can kenan kayuwa ne wani inan daga na irin wannan kenan sahab eh kai zo zo ika za kenan sahab mai yawan kururuwa kenan shi annabi la wala sahaban ba mai yawan kururuwa ne ba fil aswaqi a cikin kasuwa amma dai suka gane na suka yi shari da kasa malamai ba hacca ba a zuwa kasuwa ba ana zuwa kasuwa ai ta aya ta ce wayam shi fil aswaq annaba suna zuwa kasuwa malamai suna zuwa kasuwa masu daraja suna zuwa kasuwa zuwa kasuwa halaka ne mai daraja mai mutunci malami liman kowa shi ba laifi ne ba abinda ba a so sahabun fil aswaq in ka je cikin kasuwa ka rika yawan kururuwa a layin ku a titin kurcin kasuwa kowa ya san da kai ko in zaka wuce kowa ya san in ciniki ne kana ta kururuwa shine ba so shine ci ba nan wala sahabin fil aswaq ba mai yawan kururuwa ne ba a cikin kasuwa kuma kururuwa wannan ba a kasuwa ba ai kasuwa ne ne gidan ɗimi ko to kaga a kasuwa gidan ɗimi ma an hana kururuwa ko balle kuma a zaman lafiya kenan ba so mutum a unguwa ai a unguwa ma kana ga wani mai kururuwa wanda in zai wuce ma ka san zai wuce ko in zata wuce ma tana kofar gidan tana wada duk unguwa sai aji an yi kaza ai kaza ai kana saman mutum ya zama korama a unguwa ko ina duk abin da ake yi in ana wada ka sani kenan ba a san mutum ya zama da yawan kururuwa a unguwa duk makwabtan tana daga murya duk unguwa a nan ko namiji ne duk kowa nan kai karshe wa malamai su yi bayani sai ka ce hatta wa'azi wannan da ake sawa kawai ka zo ka bude laspika ko a kasuwa ko a gida kana mutane barci ko da wa'azi ne bai kamata ba balle magana ta banza kenan ko da wa'azi ne ka bude kira'a ka bude laspika ba lokacin sallah ba wa'azi ba wannan kawai haka nan lokacin barcin mutane ko kailula ka hana su malamai suka ce wannan ma bai ba balle kuma kururuwa a cikin kasuwa kenan shine cewa wala sahab sahab fil aswaq mimi bai kuruwa ala kasuwa sai ce kuma wala yadfa'u bi sayyi'ati sayya bayya bayya tun kuɗe mumuna a bai shi annabi sifa shi bai tun kuɗe da ne da mummuna bai tunkuɗe in ka mai mummuna abu zai mai dama da mummuna yawa hausa suka ce in ka mai kara bai ma itace kenan in duk abin da zaka mai yana mai dama da kasan wannan kenan muka ɗauko wannan shi ma a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ma kadai inda zama ga annabi shi bai mai da mummuna da mummuna in ka ɗauko tarihin gazawatul uhudu gaza watan uhudu yakin uhudu a yakin uhudu ba a nan ne ba inda musulmi suka sha wahala ko a kashe musulmi sosai ko ha kashe kumandan in yakin na musulmi waye jagoranci yakin uhudu hamza bin abdul mudallab hamza bin abdul mudallab farko dai yakin badar zamu doko da aka yakin badar ana aka zuwa yakin badar suka fito musulmi su 313 kafirai kuma su suna 900 da nawa da hamsin ko 900 da wani abu kenan aka yi yakin fitar da yi turwasa a kalkwantar wajen min haka kai a nan allah ya ba wa allah ya ba wa allah ya ba musulmi sa'a'o musulmi suka samu a kan su kaɗan su 300 da wani abin nan suka zo suka rijayi nawa mutum dubu shi ne a cikin ƙura'ani cewa da kan nasara kuma laku bi badarin wa an tom azillah allah ya ba ku nasara a yakin badar ko kuma kukuna kaskanta su ku duka ku ɗari uku da wani abu ne su kuma su dubu kuka rijaye su to a wannan yakin na badar a kotan kafirai ana a kashe abu jahar ana a kashe umayya ana a kashe utuba shaiba da sauransu duka hindu mata abu sufiyan ana a kashe mata aminta da wanta da wane ne da waye aka kashe mata mutane da dama da aka kashe mata mutane da dama kin ita hindu mata abu sufyan sai ta ce in an zo yaƙi na gaba sai ta shafansa me ta shafansa ita tana so ta ka wanda zai kashe mata annabi ko wanda zai kashe mata annabi alaihi salatu wassalam ko wanda zai kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanda zai kashe mata ali ko wanda zai kashe mata abubakar ko umar kamar manyan ko annabi ko manyan mukarraba annabi take so waye kan aje yaki gaba wanda zai kashe mata kamar ta yi bayyana cikin wannan yakin na farko na badar kowa sun san akan kafirai ne ma sau tsora annabi suke sai ce ba a yi raba annabi mala'ikai sun shi haka akan ma kafirai ne aka rasa wannan alima aka rasa sai aka samu wahashi wanda ya ɗauki kwantara ɗin ga wajen hindu zai je kashe mata wa hamza kuma hamza shine kumandan ɗin yakin kenan an zo yakin uhudu bayan an kare badar an zo kenan tur na biyu na yakin uhud to a yakin uhudin nan shi hamza ammi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shi ne shugaban yakin sai shi wannan wahashin sai ya zambace shi sai jefa mai wannan mashi ya kashe shi to wannan yaki ne ya gama yaki daman kowa asali ba wani abu ne ba ko an kashe ka annabi dan an kashe bai jawo shi tunda shi ma ai musulmi su ma suna kashe musu nasu to me aka wa annabi a nan ya haushi sai suka masala hamza me suka masala hamza a cikin duka a lokacin nan ka'idar yaki ma ta duniya in ka kashe mutum bari kake mutanen su zo su doka ba ka je ba ka kakkarya shi ko ka daddatsa shi kamar sai suka zo suka daddatsa hamza kamar suka mai daddatsa shi ko bakin daddatsa shi ma aka arka shi haka yayin da ka san rago aka hudo zuciye shi ko wata ko da haka ita hindu ta tamna wai don in huce dai kamar ce sai na zubda ruwa a ƙasa na sha kenan shi da a kashe hamza kashe wai bai mata ba aka yi yaya aka daddatsa shi wannan bai mata ba aka tsaga shi aka hudo tsokan shi shi kamar zuciya ko ko da haka aka tamna aka yada kenan aka zo an ƙari yaƙi kowa na janye gawar sheje ya binne aka zo aka isko mi hamza a wannan kamar yadda har kamar baka iya kallo ma kamar ko da yaƙi da an bige ka da wani abuwa ai an san an kashe ka ko kartushi ne ko wani an soke ka an wuce gurin amma dai a zo a ganka yayin da ake wa ragon layya an barka ka ana ga ɗiyan hanji ana gani ko ba da gangan ne aka bai ce an ƙare wannan yaƙin aka ba wani abin to annabi yana kan wannan gawai ta hamza da ya ga wannan sai ce ya rantse da Allah in yakin gabe ya gama mu sai na wa mutum saba'in a cikin kafar irin wannan kamar yin rantsuwa ce a yakin gaba in aka gamu in muka kama ku sai na wa mutum saba'in yadda kuwa hamza shi annabi ya ce sai yawa mutum nawa saba'in kenan annabi yake so ya nan abinda aka yi ya rama kene yana so ya mai da mummuna da mummuna to yana ƙari wannan magana sai jibril ya zo mai da aya ce wata aya wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum wa la in sabartum la huwa khairun lisabirin in aka kumtata muku kumtata da abinda aka kumtata muku amma dai in kuka yi haƙuri haƙuri shi yake kenan a nan mai aka cewa annabi ya yi wani kuka yi kenan ya haƙuri ko to daga ba annabi sai ka fara ta rantsuwar nan da ya ce siyawa mutum sabai kaga bai yi ba kenan da wani ne ce ma halin annabi ne ya rufa ubi sayi a ta sayi a yana kaɗe layi da ɓaukai bai kaɗe sai dai kaɗe da na kirki kenan mu zama koya nan kenan duk wanda zai bakanta marai kai ka faranta mai la tastawi sayyi'atu walal hasana idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun wa la yulqaha illa allazina wa la yulqaha illa to shine kaga ne yace ma la tastawi sayyi'atu wala la tastawi hasana wala sayyi'a abin mummunan aiki da mugun aiki ba su zauwa daya idfa abillati hiya ahsan kai in an taba ka to kakka mai da mummunan da aka ma bigi mutum da kyaukyawa fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatu wanda kai da shi kuna da wata kiyayya ko yana ma kiyayya ko yana ma hasada ko yana ma kaza in ya ga ka bakka mai da mai kai sai wata rana sai kasance kamar masoyinka ne na na kusa sai ce amma dai ba kowa zai ke samun wannan illallazi na sabaru sai waɗanda suka yi haƙuri ba kowa zai ke samun wannan sai ma'abucin rabo mai girma kenan a shahid huna annabi sallallahu alaihi wasallama wala yadfa'u baya kade mummunan aiki da mummuna in ka mai mugun aiki kai sai mai dama kenan haka ake so mu ma mi wannan yanda wannan mutanen kwarai a zama al'adamu in ka zo ka ce musu ne wane yana zagin ka yana ma kaza sai su kwabe ka ce ba ka ƙara gaya kai kai ne munafiki ka zo ka ce mutum wane yana zagin ka wani ana maka sai ce a kai kai ne munafikin da ka zo kodi ni bana son shi wannan magana eh ko ko mutum ka san yana ma yana ma yana ma amma dai kai sai karka mai eh karka mai kyaukyawa kenan kullun kai wannan kai Allah zai daga kashi shine ne kasa sai ya ce walakin ya aku daga cikin siffa annabi ya kasance yana rangwame yana kau da kai wa ya gafi kuma yana yahewa kamar yanzu wannan kisa hamza da muka yi ba ya kau da kai ba daga ba kuma ya yahe kuma sai yasa kuma duk wanda suka yi abin daga ba suka zo suka yi ne suka musulunta da shi wanda ya kasha da ita wadda ta sa a kasha da ita wadda ta barka da ita wadda ta datsa duka daga ba sai suka zo suka musulunta hindi ta musulunta shi wa shi ya musulunta kan ya musulunta ya ji ana karanta aya alkur'ani wa hashi ya ji ana karanta can cikin suratul furqan wallazina la yad'una ma allahi ilahan ahara ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له عذاب يوم القيامة فيه الحال kai ha yawa ka ka aje nan shi he ji farko aka ce waɗanda ba su shirka da Allah ba su zina ba su kashe ran da Allah ya haramta a kashe ta duk da aka zana sai aka ce wanda ya aikata wannan abubuwan yalka asaba zai gamu da laifi mai girma za a lullunka mai azaba ranar tashin kiyama ya dawwama a cikin wuta ha abada sai ji bakin nan sai ta da hankali ya ga ya kasha shi a kashewa mako mandan ya kashe shi ko yayin yayin yayin yayin sai ta da hankali ya ga kenan babu ne babu kusa sai kuma ya ji ƙarshen aya sai ta ce illa man taba sai dai wanda ya tuba duk abin da kai sai dai wanda ya tuba ya yi aikin kirki ya yi aiki aiki managarci to waɗannan yi badurin lawu sai yi atihi ma hasana wannan limkin zunubin da ya kashe hamza yayyayi sai a maida shi lada suna yake ce musu alƙatul wal maqtulu fi jannati da wanda ya kashe da wanda aka kashe sai su kwatsa a aljanna wa hashi da hanku kenan su kai su kwatsa a can to kenan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sifar shi walakin ya afu yana walakin ya afu yana yana rangume wa ya gafi ya ga fara kenan wannan duk ayace da take cikin sai ce walan ya kabi da hullahu ta'ala Allah ba zai amshi ran shi ba hatta yi kima bihi millatil auja'a milla ai kan annabi sallallahu alaihi wasallama yazo mutane suna kan addinin annabi Ibrahim sai kuma sai suka juya addinin annabi Ibrahim ko kenan a cikin atawar sai aka ce Allah ba zai amshi ran shi ba har sai ya tsayar da millatil Ibrahim karkatatta ya meke ta kenan hatta ya kima bihi millat ibrahim har sai Allah ya sa ya tsayar da millal ibrahim wannan wadda ta karkace sai ya maida ta sak kuna ba'a sai ya maida ta adi bi an ya kudu har mutane su ce la ilaha illallah babu wani babu wani abu bauta sai Allah wa yabtahu kuma sahabban shi su bude biha da la ilaha illallah inna su bude ni a ayuna idan duna umya waɗanda suka makwabci su bude su ga gaskiya wa azanan kunnaye da suka kurumce ba sa ganin gaskiya sahaban su bude kunna mutanen su ga gaskiya wa quluban zukata da suka rufe wa qulubuna qulub da suka rufe su ma sai su bude zukatan zukatan su ga gaskiya kenan wannan kenan shine wane ada ibn yasa da ya tambayewa abdullahi bin umar ya karanta mai ayat cikin attaura sai ya gaya mai ce ai abin da ya zo alkur'ani shi da ya zo kenan sai kame wannan ya aifa nasu ina asar naka shahidan kenan shi ne ya gaya mai tsoranta sai na kasa ya ce
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن حلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا في التوراة نحوه
wannan kenan wanda muka kare na sama nan ma na ƙasa shine mun gane kuma wanda muka kare na sama nan a harajahu ahmadu da tabarani da kuma albaniya sa kashi kenan shine nan yace hallu ya ƙara zawa daga wannan isnadin shine yace hadisana abdullah bin salih qala hadisana abdul aziz bin abi salmata an hilal bin abi hilal ana adai bin sa an abdullah bin amr can yazo daga adai bin yasir nan ma daga adai bin yasir daga abdullah bin yasir inna hazihi alaya wannan ayat da tifi qur'an wa take cikin alqur'ani ya kai wannan annabi mu mun aiko ka mai shaida mai bada albishir mai galgadi fit taurati tana cikin at-taura wa zakara nawawi sai zana abinda makarantar nan sama kenan isnadin ne yanda yazo a wancan isnadin nan ma hallu ya sake zuwa irin wannan isnadin shi yana nahawi kenan nahawi abinda muka zana kenan mun gane sai daga beci قال حدثنا إسحاق بن علاء قال حدثنا عمرو بن حارث قال حدثني عبد الله بن سالم العشعري عن محمد هو محمد بن وليد الزبيدي عن ابن جابر وهو يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه أنه سمع معاوية يقول سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به سمعته يقول أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أبسطهم.
أفسدتهم فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم to ita wannan ruwa ta ce hadasana ishaq bin ala'in qala hadasana amr bin harisin qala hadasani abdullahi bin salim al-ashari an muhammadu yace wa huwa ibn al-walid az-zubaydi an ibn jabir wa huwa yahya bin jabir shi ibn jabir din shine yahya bin jabir yace an abdurrahman bin jubair bin nufayr daga abdurrahman dan jubair bin nufayr hadasa ku shi ya bashi labari anna abahu hadasa ku baban shi ya bashi labari kenan waye waye baban shi Jubair bin Jubair bin Nufair kenan Abraham yace baban shi ya bashi labari kenan baban nashi da ya bashi labari shi ne Jubair bin Nufair ko shi wannan Jubair bin Nufair yana a cikin tarihi zagan shi yana cikin tabi'ai amma dai ya riski rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallama amma dai a lokacin bai yi imani ba sai zamanin khilafai abubakar siddiq ya zo shiga musulunci kenan ya rayu lokacin annabi yana rayu amma dai bai shiga don wannan ba a sa shi cikin layin sai ya kasance cikin layin tabi'ai jubair biru nufairi kenan shi ne ce sami a ma'awiyar ta yabo shi jubair biru nufairi ne ce ya ji mu'awiyar yana cewa wani ma'awiya ma'awiya bin abi sufyan ma'awiya bin abi sufyan duka a cikin sahabban manzan Allah tun daga kalifofi da sauransu duka shine wanda ya yi jima yana mulki sai dai shekara 40 yana mulki ya yi shekara 20 yana kamar gwamna tun zamanin umar bin tun zamanin umar bin haddab lokacin da wanshi yazid bin ma'awiya yana da ɗa yazid yana da wa yazid to lokacin da aka shige yazid ke na bin ma'awu bin abi sufyan sai ya hau gurin shi yake gwamnan sham to tun lokacin khalifa khalifa na biyu umar bin haddab har zawwa khalifal ali bin abi dalib din rikicin da suka yi wannan duk yana kamar gwamna har lokacin kuma su zo su yi yarjejeniya shi da hassan hassan ya bar hassan ya bar mai khalifa kenan lokacin ne ya kare shekara 20 can ya yi ashirin nan ya yi ashirin kenan da ya shekara arba'in yana gwamna ya yi shekara ashirin yana kamar matsayin gwamna kuma ya shekara ashirin yana halifa kuma shi ne mu'assusin daulatul ummawiyya kenan bayan khalifai ai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bar duniya sai khulfa'ur rashidin abubakar siddiq umar bin haddab usman bin affan ali bin abi talib kenan ba da sai kare wannan ahadu khulfa'ur rashidin kenan sai wannan muawiya ma'awi shine mu'assisul daulatul ummawiyya sai mai da mulkin kamar warasiyan gado kenan kalkashin shi ya kare kaza kaza aka yi kenan shine muawiya ibn abu sufyan ya kuli yace sami'tu shi wannan muawiya yace sami'tu naji min nabi sallallahu alaihi wasallama kalaman naji wata magana daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam dama yana ɗaya daga cikin kutabul wahayi na annabi sallallahu alaihi wasallama kenan sai yace yaji wata magana daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama na fa'adallahu bihi wannan magana na shigunan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa na amfani da ita sami'tu ku yaqulu naji annabi yana cewa au qala ko kuma yace sami'tu rasulullahi kaga nan na muhaddisin amana ta masu ilimi masu rawaito hadisi kaga nan yace ko mu ba kalaman na fa'adallahu bihi ko sai yace sami'tu yaqulu naji annabi yana cewa ko sai yace au qala sami'tu rasulullahi yaqulu kaga can ya sami itu minan nabi na shi daga gurin annabi kuma sai ya ce au qala sami'tu min rasul ai duk ɗaya ne amma dai wajen su ba da magana suka yanda ta zo sai da ya kama magana biye ce ina ji ya ce daga gurin annabi ko kuma daga gurin ai duk ɗaya ne to amana ce ta masu rawaito hadisi duk abin da ya zo haka su ce kenan ga magana ta annabi wadda shi ma'awiya ji ta gurma ga magana da ma'awiya ji gurma wadda ta amfana da shi ita ce wannan innaka ma'awiya annabi cewa ma'awiya innaka kai iza taba'ata ribata fin nasi a riba wannan shakka ko zato in ka bi zato na cikin mutane a fasattahu zaka bata su raib ashakku ko alzannu kenan innaka kai ma'awiya idza taba'atar raibata fil nasi idan ka bi zato ko shakka a cikin mutane a fasattahum zakabata su kale yace fa inni la attabi'ur riba ni tun daga nan ba na bin maganar zato ta mutane la attabi'ur ribata fihim ba na bin zato cikin maganar mutane fa afsidu balle ma in bata su kenan me yake ni nan me yake ni kun shiru me ke kanta da mu kawai jita-jita shahola jita-jita a zuwa a gaya ma a kwasa a tsara ma wane ya ma kaza wane ya ma kaza wane ya ma kaza kawai kai kuma ka yi ne ka kawa kawai ka ce haka ne kenan kawai kan mutum ya zamanto yana bin zato na mutane sai ya gani ya ƙi musulmi bai bin zato na ɗaya kenan na biyu kuma musulmi bai bin al'auran mutane bin al'aura yani shi bin al'aura kamar kullum ka sa mutum ido jira kake yayi abu ka yi gaba ka yi ne ka watsa ai da kowanda Allah yake sakana wanda in ganin kama suka yi a gari da kowanda su wani cuta ne wani ya ganka a gari ma ya bayan ka sai ya bayan ka ko eh ya ga inda za ka zai zo yi ya ba da haske to wani ba al'ada musulmi ce shi da annabi ya ce kakkar ka bin irin wannan magana kawai kana taya kai ba ruwanka ba shiga haraka shi bakai amma dai daga yagan ka zaka shiga wani guri ma sai ya tsaya ya leka ya gani ya kwasa ya nada ya zo shi bai bada labari kai kana can shi yana rarrage ma irin wannan kamar rarragewa mutum ne suke adashi ne suke ma shi ne shi wannan hadisin garuwa ya abi dauda sai ya zo a cikin inda abi dauda sai kashi ce a da hece innaka idla hece samitu rasul yaqul innaka in tabata auratin nas a fasaltahu al kashi ma a zahiri in ka bi auratin nas al'aura kenan zirkin mutane kenan zirkin mutane muke ne eh bin diddigi na mutane in ka bi wannan a fasaltahu ko kuma fi ruwa yace au kitta tafsiruhu kenan da din me kanta da mu kakkare ka bin shiga shigula abinda bai shahe ka ba da neman labarin mutane da neman wane mi yayi wane mi yayi wane mi yake aikin mi yake mina yake ina ya shiga ina ya huta ba a so musulmi da kabin wannan muna da wani dama a cikin al'umma kuma kakkare da kama jita jita jita jita an ce an ce in aka zo aka nada ma aka nada ma ka kama kawai ka ji labari wane ya tsade ka wane yayi da kai wane yayi da kai wane yayi da kai ka kama ko a gurin aiki kai ne chef de service kai ne kaza kai ne kaza in kana daukar jita-jitan mutane to ka zama to abin bai ba kenan ko a mulki ko a zama ne da ko a me duk mutum kai ga yana ne yana bin jita-jita domin ko a koina da annabi sallallahu alaihi wasallam a halin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kame mi ba kame tsogumi baka jita-jita kuma in aka zo aka yi jita-jita ma in mutumin bai na bai kardawa in dai ba wahayi ne ba ya zo mai da ko wani sahabi wanda ake ce Utban bin Malik Utban bin Utban bin Malik wani sahabin manzon Allah ne sahabi ne Badari Ansari ya yakin Badar ko mutumin Madina ne sai ya yau da gobe sai ya samu problem in ido da ya samu problem in ido sai ya zaman to bai gani kenan bai gani da ya iya fitowa ba masallaci tunda bai gani musamman an yi ruwa shi kuma sahabi ne babba al-Ansari al-Badari sai zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya manzon Allah ina so ka zo gidana ka samu wani guri ka yi sallah a cikin gidana dan inda kai sallah nan sai in doke shi nan ne masallaci na nan zan rika yin sallah tun da ni na makoci ba na iya zuwa masallaci ba kenan yana neman kamar tabarruki da annabi kun san ana neman tabarruki da annabi zai ga sahabbai ruwan alwala annabi ba su bari ba komi na annabi subhanahu wa ta'ala neman tabarruki ne suna so su gama jikinsu da annabi suna komi duk neman tabarruki kenan shi wannan utban bin wa ya so shi utban bin wa ya ce wa annabi ya yana so annabi ya gaito kamar annabi yana so annabi ya zo gidan shi kuma ya samu a cikin gurin cikin hilin gidan shi yayi sallah a wani guri kenan in yayi sallah a wannan gurin kenan shi gaban nan shi ma utban in zai sallah sai ya rika yi a wannan tunda ya makauce bai iya zuwa masallaci to utuba annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zo har ya samu ɗan rike zawa tare da su abubakar siddiq ya zo unguwai bayan gari ne ya zo gidan utuba in ya shiga duk ga ya unguwa sun ga annabi ya zo gida kuma zai je ya sa albarka a guri ya yi sallah da ya unguwa kowa kowa zai mi kenan kowa zai bar abin da yake zo gidan wa gidan utuba kenan duka ‘yan unguwa kowa ya bar abin da yake ya zo gidan otuban dalilin ga annabi ya zo annabi da ya shigo gida cewa otuban bin malik ina kake so in yi sallai ya ce mai ya nuna mai cikin gehen gidan shi ce amin sallah a can annabi ya je yi sallah raka a biyu wanda suke tare suka yi safu suka ba annabi ya sallah biyu ya salamce kenan otuban ya samu abin da yake so ko to a shahid abin da muke nema anan da kowa da unguwa bai zo ba ina ga sunan shi malik bin dufshin malik bin dukshin shi bai zo ba to yan sa'in sa a gurin sai suka yi fara tsogumi ai munafuki ne ya za a yi annabi ya zo guri har ya zo unguwarku ya zo gida in ba mana huci ba kai ka kisarwa kowa ya zo unguwa ba tsaya wasu bincika me yasa bai zo ba bayyana da lahiya da aka kawai sai suka shiga tsogumi ake cikin magana har annabi ya yi kaftan magana abinda suke faɗi sai annabi me ya ce musu anan ai bai biya su bai ce mu yanzu ne ai biya zaka kai ba kai wannan to annabi bai biya su ba sai ce ba shi maliki bin dushin nan ba ba ya shaida ba babu wani abin wa bauta sai Allah ya shaida kuma ni manzan Allah ne sai suka ce eh ya shaida amma dai abin ba a zice shi ba hannu eh shi bai karama da yace ya shaida amma dai abin ba a zice shi ba annabi dai da hikima kuma sai ba su amsa gaba da sai ce to duk wanda ya shaida babu wani abin wa bauta sai Allah ya shaida ni annabin Allah ne Allah ya haramta wuta a gare shi sai kuwa shi kenan kagan menene zaka wannan sun ki doka na annabi bai dokan bai dokan jita jita bai dokan kuma zato kenan kaga wannan duka yayi ramasan sai ya nuna musu bai kamata ba su yi jita jita bai kamata ba su yi zargen kenan shine nan duka annabi ya gawa ya gawa ma'awiya kakkabi zato da al'aura ta mutane kakka zama to kana sa ido ina za ka musulunci ya hana ka sa mutum ido duk inda yi in ya wuce a mota ma sai ka bayan shi in ma tashi ta leko sai ka leka in ma tashi ka gani a gari sai ka zo ka ba da labari kada da kuma mutane a cikin al'umma wannan kenan wannan duka ba al'ada ce ba ta musulmi annabi ya hana to sai ya ce
قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حاتم عن معاوية بن أبي مزرد عن أبيه قال سمعت أبا هريرة يقول سمع أذناي هاتان وبصر, وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي بكفي الحسن أو الحسنين صلوات الله عليهم عليهما
حسين
نعم أو الحسين أو الحسين صلوات الله عليهما وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يقول
ارقع ارقع قال فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح فاك, افتح فاك ثم ثم قبله ثم ثم قال أحبه اللهم أحبه فإني فإني أحبه maudu'in da muke karanta shine ya suna maudu'in inbisad ila nas sakin sakin huska ga mutane ko kuma shimfidai huska shine sai ya kama wannan ruwaye ya nuna ma shi annabi sallallahu alaihi wasallama har a gida yana sakin huska ba ga sahabbai ba ma har da yara ma shine kama labarin Hassan da Usaini kenan yana sakin huska in yazo gida su kura su haushi su yi mai haka yake ba in yazo gida ba boss ya zo kowa tsere ai da koyar zuwa da in yazo gida koga ya zo kowa sai wada dai to shi annabi bai wannan shine kama wannan yace hadathana Muhammad bin Ubaidillah qala hadathana Hatim bin Muawiyah an Abi Muzawwid an Abi qala yace sami'tu Abu Hurairah yaqul naji Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar ad-Dawsi yana cewa sami'a uzanayya hatani wannan kunnuwan na guda biyu sun ji wa basara ainayya hatani idan duna na guda biyu sun gani me suka gani sun ga Rasulullahi sun ga manzon Allah a hazabi yadaihi jami'an ya doko da hannun shi gaba daya bikkafai hassan au hussein ya ɗauko ya kamo hassan ko kuma hussein kenan ya shaka tsankanin hassan da hussein da ya kamo ɗaya da ya kamo su wa ƙadamaihi ala ƙadamin rasul diddigen shi hassan ɗin ko hussein abu sabi diddigen annabi wa rasul ya ƙul annabi yana ce mai irka hayo raƙe hawa au turke ila samai kamar yana zamne yaro zo kamo shi ce hayo ne irka hayo ne kala farakiyar gulam sai yaran na hassan ko usaini sai sai ya hayo hatta wa ya hau annabi hatta wa da akadamai shi ala sadari rasul sallallahu alaihi wasallam har ya dora diddige shi a bisa kirjin annabi sun makala rasul sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace iftaha faka yana mai wasa yace bude bakinka fa qabbalahu ya sumbance shi sun makala kuma sai annabi yace allahumma uhibbuhu allah ka so wannan yaran fa inni uhibbuhu ni ma ina san shi kenan me kake gado anan annabi yana sakin yana da shimfidai kenan kaga inda bai baya zo ba ka hado gida jikanka ko danka ya hayo ka mu yan zamanin mun ka zama boss a gida kenan tserewa ma ake da kai sallama kaga shi kuma hawan shi ma ake hatta ka kira cewa hayo hayo kenan haka ake so musu kwantu mu je da sura sai ya ce babun tabassumi zai ma babi akan dariya tabassum mulmushi dariya halacce ko haram babun tabassum in aka ce tabassum mulmushi in aka ce addahik dariya in aka ce kuma alƙaha-ƙaha ƙyalƙeta dariya ai su uku ne su uku ne da mulmushi da dariya da ƙyalƙeta dariya wane ya yi mulmushi wane ya yi dariya wane ya ƙyalƙeta dariya to wacce ce ci ai wacce ce ba ai ba wadda kuma wacce ce annabawa suke shi dai a tabassumi awwali tahid mulmushi shine farkon dariya ibnu arabi yake cewa jullul jullul tabassum jullul tahikil anbiya'i at-tabassum mafi yawan dariyar annabawa su mulmushi suke yi mafi yawan dariyar annabawa suna ne mulmushi to to mun ji muka ce yawan dariya annaba suna mulmushi to annabi shi yana dariya wani lokaci kenan kaka ce hadisar da zama kana zai ma hannu na dariya ba hana bi kwata-kwata wadda aka hana ba a so ta kyalketa dariya ai da kwai dari mulmushi daban dariya daban kyalketa dariya ko kai pratik dariya ai wanda za a ga haƙoranka ko kuma ƙila ba a gama ma eh ita kuma mulmishi an ga haƙoranka ko ba a gani ba kai dai ka sake wuska dariya kuma an ji sauti amma dai sautin na kusanka ne na kusana ne sautin ita kuma wadda ƙaha ƙaha wadda ba a san wadda ha ha ha ka tuna ita ma eh wadda na waje ma ji wata kenan ita ce to wannan ta ukun ta ukun ita ce ba a san yawan yin ta tana kashe zuciya ta ukun amma ita ma makaruhi tana kashe zuciya ta farkon ita ce ake so mutum ya rika yawan ta biyu wadda za a ji sauti jehi jehi jehi amma dai ta ukun kenan annabawa su yi ta farkon wataran kuma su yi kenan ta biyu tana ɗaukan katuro kamar dipursa ta ƙarshen kuma ba su yin ta suna yin tabassumu wadda alkur'ani ce can cikin suratun namli ba ta basama dahika min kauriha sai ya yi da sai mulmushi yana mai dariya wani kana alafuka kuma suka je kamar ibn hazm ya ji akan at-tabassum wa dahib kulluhum wahid hukunci da yake musu kenan dai darasin da zamu doka nan ana annabi yana murmushi amma dai yau dariya wadda na kusa yake jin sauti yana yin ta amma dai jehi jehi amma dai wadda ake kyalkata dariya ba a yin ta amma dai gautarwa aka ce an yi a gaban shi ta kyalkata wai tun da kamar wanda ya a gaban nashi ba ya yi ta diyawa ne ba kamar ita ma for occasion ne ta bai yi magana ba lokacin da wacan su hindu suka zo za su musulinta su hindu iza ji akal mumina fi bayu naka ala
shirkna billahi yawa a can lokacin ka doko da kwata ne lokacin da hindi ta zo zata musulunta da jama'arta aya annabi ya zaya musu in sai mu baya a kakku kaza kakku kaza ko yace musu kai ni Allah ya shirka da kakku yi tsayi wala ya zini na kakku yi zina har hindi take cewa ya bata ya bata zina kakku yi kashe kakku kashe rai shine take cewa so inda take cewa mun rene su suna yara kun kashe su suna manya lokacin da annabi gane ta sai umar bin hadabi ya irin wanda ne to ana an ce an samu an yi a gaba annabi annaban dai bai magana ba wajen inda aka yi zaja aka mumuna kenan kenan da darasin da zamu doka ana dariya dan kasa bi ila salasa dariya kishi uku ce da kai mulmushi mulmushi shine in saki ana ga hakori ko kuma ba hakori ta biyu kuma dariya ita ce wadda na kusana yana jin sautin kaha-kaha wadda ba su ita ce wadda kyalkyala dariya ta waje ba su kenan wanda shine zai mu darasin gaba daya shine ce mun lokaci yayi yace babun tabassumi babe na mulmushi in ya kare kuma ma baban dariya maga ya annabi yake ya an yi ba an yi ba duka anan zamu gani anan adabul farasi ya rarraba su ya ka babu tafassumi tukwana ka babu tahiki amma dai a can jami'u sahih sai ya gama su buhari sai ya ce babun tafassumi wa tahiki anan kuma sai ya ce tafassumi daban tahiki daban kenan sai satin gaba idan Allah kai mu baban dariya da fata abinda muka karanta Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka